إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، يومنا ليا دوت الربيع الأول جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma muna cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 91 yau za mu tashi kan aya ta 92 da Allah subhanahu wataala ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun bayan Allah subhanahu wataala ya faɗa annabawa kamar yadda karatun da ya gabata muka zano su sai Allah subhanahu wataala ya dawo yana yi ma mutane waɗanda za su biya annabawa ɗin za su kwaikwayon annabawa rayuwa annaba ta zama masu madubi Allah ce inna hadihi ummatukum ummatan wahida lalle waɗannan su ne al'umma ma'ana waɗannan manzannin waɗannan annabawan Allah da Allah ya faɗa a nan wurin su ne al'umma sa'ad nan kuma su ne shugabanninku waɗanda za ku yi koyi da su waɗanda za ku kwaikwayi karantarwarsu da zamanto alheri ga rayuwarku su ne su ne abin kallo su ne abin koyi su ne shugabanninku waɗanda annabawan gaba ɗaya ba su yi saɓani ba dukkansu suna akan addini guda dukkansu bisa hanya ɗaya suke kuma dukkansu suna kira ne zuwa ga Allah guda don haka kuma ku zamanto akan addini ɗaya ba akan addinai ba ku zamanto akan hanya guda ɗaya ba akan hanyoyi ba ku zamanto masu bautan Allah ɗaya ba masu bautan alloli ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ana rabbukum kuma ni Allah da nake muku wannan magana ni ne mahalicinku ma'ana ni ne mahalicinku wanda na kago halittanku da ba ku nan kuma ni ne wanda na rene ku na tarere ku na talallabe ku na kula da ku na tallama muku da nemomi na na ba ku ci na ba ku sha kuma nake ba ku nake ba ku sutura nake ba ku wurin zama wurin kwana wurin sana'a wurin kasuwanci wurin aiki wurin noma wurin kiwo dukkan abin da kuke bukata na tarere ku na tallabe ku na kula da ku din na maku waɗannan abubuwa a cikin addini na aiko maku manzanni na saukan maku da littattafai na shar'anta maku shari'o'i waɗanda biyarsu shine alheri ga rayuwa haka ma sha'anin duniya abinda kuke bukata a duniya din na yi muku to idan Allah subhanahu wataala ya zamanto shi kadai ne kuma annabi shi ma ya zamanto shi kadai ne addini ma ya zamanto shi kadai ne wanda addini shine bautan Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da abokin tarayya ga Allah da dukkan dangogin ibada kaf idan abin haka yake to aikin ku abin da yake wajibi a gare ku ya ku waɗanda ake ma magana wajibin ku ne ku tashi tsaye da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya umarce ku shi yasa Allah ta'ala ya ce fa'budun ni ne ubangijinku wanda na halice ku to ku bauta mani da haka Allah subhanahu wataala bayan ya nuna shi ne mahalicinmu sai ya ce to mu yi mashi bauta mana dalilin bautar saboda Allah shi ya yi mu shi ya halice mu shi ya samar da mu shi ya kago halittar mu ya kawo mu wannan duniya da ba mu nan to Allah da ya mamu wannan shi ya kamata mu mai da hankali mu bauta mashi in muna so mu tsira duniyar mu da lahirar mu Allah ya taimaka mana saboda haka wannan aya tana nuna mana addinin mu guda ne annabawan mu guda ne allan mu guda ne to saboda haka mu tsaya mu bauta ma Allah subhanahu wataala wani wuri Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun lalle waɗannan annabawan bayan Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'maluna alim ya ku annaba da manzanni ku ci daga abubuwa masu dadi sa'annan kuma ku yi aiki mai kyau domin ni na san abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle waɗannan manzannin sune al'ummaku sune shugabanninku sune abin koyinku al'umma guda dai ce ba su yi sabani ba ba su yi rikici ba su yi jayayya ba sun tsaya akan addinin Allah guda ɗaya kuma ni Allah ni ne mahalicin sau da haka ku bi dokata can Allah ya ce fattaku nan kuma Allah ya ce fa gudu ku ji tsoro na ku bi dokata nan kuma Allah ya ce ku bauta mana da abu guda ɗaya ne duk wanda yake jin tsoron Allah zai bauta ma Allah wanda bai tsoron Allah bai bauta Allah to da haka Allah subhanahu wataala ya nuna kenan haka ya kamata al'umma su zamanto su zamanto tsintsiya madaurin ki daya al'ummar da suke bin addinin da Allah ya aiko annaba da manzani mu zamanto dunkule mu zamanto muna da haɗin kai mu zamanto muna son juna muna rungumar juna muna tarere juna muna tausayin junanmu muna kama mu junanmu haka ya kamata abin da ya dace da mu kenan mu haɗa kan wannan al'amari na Allah subhanahu wataala ma'ainihin watsi da duk wata rabuwa kai da duk wata gardama da duk wata jayayya da duk wani wato abubuwa da za su kawo mana gaba da ƙiyayya tsakaninmu ya kamata mu kaurace musu to sai dai ƙeta da ta'addanci da zalunci da wuce iyaka ba za su bar mu mai haka ba cikin mu akwai 'yan ƙeta akwai 'yan bakin ciki akwai waɗanda ba su son haɗuwar kan mutane ba sa haɗuwar kan musulmi saboda idan kan ya haɗu to su kaso su ta da babu riba a ciki haka lokacin da aka samu haɗin kai ɗin nan to lokacin su sun zama talakawa amma in ana rabuwar kai ɗin nan ana wacewa ana zagin juna to lokacin wani kaso shi ke ci saboda haka masu irin wannan manufa ba abin da suke so banda wawwacewa banda kakkacewa da ciccirewa musulmi da rabuwar kai da yin gume-gume na mutane kowane gume yana alfahari da nashi da haka Allah subhanahu wataala ya ce wata qaffa'u amrahum bainahum sai suka kakkasa al'amarin nasu na addinin su a tsakaninsu ma'ana sai kungiyoyi rundunoni waɗanda suke danganta su ga danganta kansu ga biya annaba da manzanni sai suka rarrabu suka yi kungiya-kungiya suka wace suka zama kashi-kashi duk suka rabu gaba daya bayan Allah ta'ala ya ce wa ana rabbukum fa'budun ni ne ubangijin ku ku tsaya ku bauta mani kowa yana ganin cewa yana abin nan yana tare da gaskiya gaskiyar da Allah ya turo shi kadai ke tare da ita yana ganin ƙarya da banna tana tare da wanda ba ya tare da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa can wurin kullu hizbin bima ladaihim farihun fataqatta'u amrahum bainahum zubura sai suka kakkace suka ciccira al'amarin sa tsakanin su kire-kire guntu guntu al'amarin addini ya koma guntu guntu al'amarin addini ya zama to kai wani bangare kake kai daga ina kake namu ne ko nasu ne haka ake addini haka mutane suka mai da addini Allah ya ce duk mutane sun gungunta addini shi kuma addini duk mai yin shi addinin dan uwanka ne ba maganan wani bangare ba maganan daga ina ka hito muna ganewa ko Allah ya ce kullu hizbin bima ladayhim farihun kowane runduna suna albari da abin da ke tare da su suna ganin su ne masu gaskiya wanda ba su ba kuma ƙarya suke yi to Allah subhanahu wataala baya son mutanen da za su kakkasa addinin su su lallaba addinin su Allah ya ce wala takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun kada ku zamanto daga cikin arna maguzawa mushrikai waɗanda suka lallaba addinin su suka zamanto runduna runduna kowa yana albari da abin da ke wurin shi kan ku zamanto irin su ku tsaya ku yi koyi da annaba da addininsu musulunci ne kawai addininsu ba gome-gome ba ne ba kashi-kashi ba ne ba runduna-runduna ba ne runduna ɗai ce ala inna hezballahi umul ghalibun umul muflihun runduna allah su ne masu cin nasara runduna allah su ne masu galaba su ne masu rabauta da gidan aljanna to ku zamanto kamar waɗannan annabawa alali kuma an riga an san cewa wanda ya dace daga cikinsu shi ne wanda ya bi addinin Allah subhanahu wata'ala saboda haka kowa ya bi koyarwa Allah kowa ya bi koyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya bi hanyar nan dai da kullum muke ta cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya mi kakkiya to mu yi tabin wannan hanya mi kakkiya mu yi koyi da annabawan Allah da manzannin Allah waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya turo su da sannu wannan zai bayyana da sannu wannan zai fito ga hili idan ainihi aka yaye malallabin da ke lallaba da ainihi biyayyar kowa da rikon kowa ga addini da yake kori da shi kuma da sannu wannan zai bayyana lokacin da Allah ta'ala zai tara kowa da kowa domin Allah ta'ala ya raba gardama domin Allah ya kunci tsakanin mutane to a lokacin nan mai gaskiya zai bayyana daga wanda yake makaryaci ne da haka Allah subhanahu wataala yace kullun ma'ana kowane ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ɗin waɗannan gume-gume da jama'ar da suka rarraba kansu da ma waninsu ilaina raji'un Allah ce za su dawo wurinmu idan suka dawo wurinmu za mu masu za mu sakanta musu da abin da suka aikata cikakken sakamako za mu yi masu kowa zai karɓi sakamakon aikin da ya a duniya mai gaskiya zai ga gaskiyar shi mai ƙarya kuma ƙaryar shi za ta bayyana ranar kiyama to ka dai kokari da abin da kake ka tabbatar da cewa wanda Allah ya aiko annabawa ne wanda annabawa ne suka zo da shi daga wurin Allah subhanahu wataala shi yasa wani wuri Allah ya ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'alun Allah subhanahu wataala ya ce lalle waɗanda suka rarraba addini suka zamanto kungiya kungiya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka tare da su domin kai ba kungiya kake ba kai addini kake yi su kuma kungiya suke ba ruwanka da su inna ma amruhum ila Allah sha'anin sa yana zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar su da Allah Allah zai masa abin da ya dace da su kuma yunabbihum bima kanu yaf'aluna sa'annan Allah zai ba su labarin abin da suka zamanto suna aikatawa a rayuwarsu to Allah subhanahu wataala ya kara azurta mu da tabbatar da mu akan riko da addinin shi da ya ko annabawa da shi sannan Allah subhanahu wataala ya kara ainihi fayyace sakamakon da za yi a magance kuma a fahimce sakamakon da Allah za yi rana alkiyama din da Allah ya ce kullun ilaina raji'un kowane ɗaya daga cikin mutanen nan za su dawo wurin sun kare duk abin da za su sun kare na kansu kawo mana gari Allah ta'ala ce faman ya'mal min as-salihat duk wanda ya aikata aiki daga cikin kyawawan ayyuka kyawawan ayyukan da annabawa suka zo suka nuna mana yadda ake yin su littattafai suka kwadaitar a kansu duk wanda ya wannan wa huwa mu'minun alhali yana da imani imani da wa imani da Allah imani da manzannin Allah imani da annabawa imani da littattafai imani da ranar lahira imani da abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta da abinda annabawan suka zo da shi kai aiki mai kyawu lokacin da kake aiki mai kyawun nan kana da imani kai mumini ne kuma da manufa mai kyawu kake kana yi domin Allah ya baka lada kuna ganewa ko wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun wa ulaka kana sa'yun mashkura duk wanda yayi aiki saboda lahira ya irin aikin lahira dan Allah ya biya shi Allah ya ce wannan shine wanda aikin shi yake abin yabo shine wanda aikin shi yake karbabbe wurin Allah subhanahu wataala amma man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا duk wanda ya aiki ba dan Allah ba dan duniya aikin addini na ma dai ya samu duniya dai ya samu matsayi dai ya samu daukaka dai ya samu makami dai ya samu kusanci zuwa ga wani mai girma ga wani mai hannu da shuni abin da yake so ya samu kenan ba lada yake so ya samu wurin Allah ba amma sallah yake azumi yake karatun Qur'ani karantarwa yake amma manufar shi ba dan Allah ba Allah ya ce wannan dan wuta ne saboda bai yi sallar dan Allah ba bai azumin dan Allah ba bai karatun Qur'anin bai koyarwa dan Allah ba yayi saboda ya samu abin duniya Allah ya ce waɗannan za su konu da wata jahannama idan sun shiga jahannama za su zama wulakantacci kaskantacci a ciki Allah ya kiyaye amin
to da haka sharadin karban aiki ya zamanto aikin kayi shi mai kyau mai kyawun shine wanda Allah ya saka sa'an nan nabi ya zamanto ka'idan Allah halin kasancewa ka ka yarda da Allah ke ba da lada saboda haka kana neman lada wurin Allah ba wurin wani ba Allah ya ce to wannan fala kufrana li sa'i Allah ya ce babu musu babu butulci ga aikin shi mana Allah ba zai karkare mai aikin shi ba me yasa saboda aikin an yi shi dan Allah kuma aikin an yi shi wanda Allah ya ce ba na Allah ba zai tozartar da aikin shi ba Allah ba zai bata maka aiki ba saboda kana da manufa mai kyau innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah subhanahu wataala yace lalle wadanda suka bada gaskiya suka yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau kaga ga imani ga aiki mai kyau sai Allah yace mi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala lalle mu ba za mu tozartar da wanda ya aiki mai kyau ba ba za mu tozartar da ladashi ba za mu adana mai lahum ajirun ghairu mamnun yana da ladashi wadda ba za a hana shi ita ranar alkiyama Allah zai bashi abin shi walladina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin Allah ya ce waɗanda suka yi riko da littafi suka tsaye da sallah Allah ya ce su sani cewa sun yi aiki mai kyau Allah ya ce lalle mu ba za mu tozartar da ladan mutanen da suka gyara aikin su ba ta haka nan mala ya ce fala kufra da nisa'i mana Allah ba zai bata maka aikinka ba Allah ba zai wulakantar da aikinka ba zai rushe shi ba gaba daya a'a shi Allah subhanahu wataala ma zai rubanya ma shi ya linka ma shi linkawa mai yawa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana linkawa ga wanda ya ga dama min dallazi yuqridu Allah qardan hasanan wa yudha'ifuhu lahu adhafan kathira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ina wanda zai ba Allah rance rance mai kyawu Allah ya ce sai Allah ya riban ya mai shi riban yawa mai yawa azhafan kathira wa nuri fa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim sai Allah subhanahu wataala ya linka mai shi linkawa mai yawa kuma yana da lada mai girma ta karamci wurin Allah subhanahu wataala saboda haka dai abinda ake so aikin ya zamanto aiki ne mai kyau kai yawa ka tsaya kayi aikin yadda ya kamata ka natsu ka aji hankalinka ka yi aiki da kakka ɗauka kawai bijin-bijin za ka zuwa ka yi aiki saboda ibada ce fi Allah mai haƙuri ne zai da kame sai ce a kawo amma aikin ka na duniya sai ka aji hankali in wani yama gini bijin-bijin bijin ta ce ce a an gama ginin ka yarda ka zo yama ɗaki ne za a yama ɗakuna bila ce za a cikin sati sauri aka yi maza ka ƙari ba ka karɓar shi to kuma shi Allah sai ya karbi naka haka bijin bijin bijin bijin ka gama kawai Allah ba zai karba ba kamar yanda kake girmama aikin ka na duniya wanda zaka tai ka bari shi wannan ba zaka tai ka bari shi ba da abinka zaka tai lahira kana tare da aikin ka kana kwance ka bari zaka tashi hina alkiyama kana tare da aikin ka kuma aikin sakamakon shi Allah zai saka ta gidan aljanna kuma sai ka zankin shi ba tsari ba ka ba isasshen lokaci ba ka kulawa da shi in kaya ka nan kama kanka adalci baka kyauta ma kanka ba ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu zanki aje hankalinmu muna bauta ma Allah subhanahu mu bada lokaci mai kyau mu aje hankalinmu mu natsu limamin masallaci ya natsa ya bar mu mutane sallah fagan fagan fagan fagan kuma ma mun ku zanki hakuri a maku sallah ta natsuwa ku bar gujin masallatan da ake samun natsuwa cikin masallaci ana sallah da ibadar da za ka yi ka yi ƙoƙari ka yi ta da kyau ka aji hankalinka ka ba ta lokaci ita ce rayuwar taka don yi ta Allah ya halice ka ba don shirme ba don aikin banza ba ka je ka ba ta lokacinka ga banza ka ba da awoyi ga wani aikin banza wanda ba ka da lada kan shi kuma ba ma ladar duniya cikin shi banda asarar lokaci babu komai cikin wannan abu amma ka ga mutum ya zo ya ji hankalin shi awa biyu awa uku bai damu ba sai sallah in aka yi minti goma ana ce kai wannan sallah yau ta yi tsawo da yawa sai ya yi magana cin da kadare cikinta asara kai ko lada ka samu gwargwadon wahalarka daidai shagalinka daidai mi daidai abinka daidai shagalinka haka rayuwar take yawwa daidai kudinka daidai shagalinka haka ne to haka ya kamata a rayu eh mu yi kokari mu zanki ba da lokacin wurin bauta mu Allah subhanahu wataala shi wannan lokacin shine rayuwar ta mu wannan lokacin da zaka bada ka bauta mu Allah shine rayuwar ka kuma ba sallah kadai ba kana da zikiri kana da karatun Qur'ani inna laka fin nahari sabhan qawila kana da aiki mai tsawo cikin rana wadhkur isma rabbika bukratan wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fastaghfirhu wasbir saboda haka addini haka yake a zanki hakuri ana tsayawa ana yin shi da kyau Mm. Allah taimake mu wa inna lahu katibun Allah subhanahu wataala ya ce kuma lalle mu masu rubuta mashi lada shi ne bana masu tabbatar mai da lada ne a cikin Allahul Mahfuz da kuma cikin takardun da suke hannun mala'iku wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin lalle a kanku akwai waɗansu masu daraja masu rubutu masu tsaranku suna rubutun da abin da kuke yi to Allah subhanahu wataala ce duk abin da kai mai kyau wanda Allah ya karba kai da imani da Allah subhanahu wataala to Allah ya ce za a rubuta maka abin mala'iku za su rubuta ma kina abin da aya take nufi duk wanda bai aiki mai kyau bai mugun aiki yayi mamman ya amal so an yuji zabi duk wanda ya mugu aiki za a sakanta mai da shi duk wanda bai yi aiki mai kyawu ba ko kuma ya aiki mai kyawu alhali ba don Allah ba ko ba haka ba man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki ba dan Allah ba makoman shi kenan baya da lada wurin Allah ya bata lokacin shi saboda haka kana iya aiki mai kyau kamar sallah kana iya aiki mai kyau kamar karantarwa kamar wa'azi kamar nasiha kamar tunatarwa amma baka da manufa mai kyau Allah ba zai karba ba ka zo kai wa'azin sosai ka sa mutane kuka jikin su ya sanyi amma kai cikin zuciyarka dama abin da kake so kenan yawwa ka kama zukatansu su yarda da kai saboda haka su zangi doko abubuwansu suna baka su suna jin daɗi suna imani suna gyara halayensu kai kuma kana nan lalatacci tara abu bai ba mai gyara ya lalace wanda yake gyara kuma ya gyaru to duk wanda bai aiki mai kyawu ba ko kuma ya aiki mai kyawu amma ba da kyakkyawan manufa ba ma'ana baya da imani to ba zai samu lada wurin Allah ba yayi asara a cikin addinin shi kuma yayi asara duniyar shi domin ya bata lokacin shi gaba daya Allah ya kiyaye mu amin sai Allah subhanahu wataala ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Allah mai girma da daukaka ya ce wa haramun kuma haramun ne ma'ana abu ne da ba yiwuwa ala qaryatin akan wasu mutane akan wasu garuruwa da halakna muka halakar da su annahu la yarji'una cewa ba za su kara dawowa ba ma'ana abu ne da bai yiwa kan garuruwa waɗanda Allah ya halakar Allah ya masa azaba kamar adawa da samudawa haramun ne ba ya yiwa su ƙara dawowa duniya ma'ana duk wanda ya mutu shi kenan ba zai ƙara dawowa ba duniya ba za su dawo duniya ba don su gyara sakacin da suka yi mutum ya yi sakaci ya saki jikin shi kawai ya ban lokuta shi duk suka ce ga banza mutum ya koma yana ya hasrata alama farrattu fi jambin nan wa in kuntu la min as-sakhirin mutun na ya bakin ciki na akan sakaci da dai Allah ya baka lafiya ya baka hankali amma ka zo kai wasa da lafiyar da Allah ya baka da hankalin da Allah ya baka kai ta wargi kai komi na shirme na duniya da baka da lada kuma baka da abin duniya cikin shi sai wurin mutuwa mutum ya ta ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin kakka yadda ka kai wannan lokaci wanda zaka cewa bakin ciki na yayi yawa akan wargi da sakaci da nayi nayi sake kuma lalle ni na daga cikin masu ma izgili da addini kakka yadda ka shiga wannan lokaci saboda haka in lokacin mutuwa yayi to shikenan kuma ba za a mi duka ba Allah ya ce walau tara yuzu ifwalan nari faqalu ya laitana nurad ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فذاك قالوا كتندا aka tsayar da waɗanda suka mutu babu imani za su zangi cewa ya laita na nuraddu ina ma a maido mu duniya da mun gyara da mun gyara abubuwan da muka bata wala nukazziba bi ayati rabbina in mun koma ba za mu karyata ayoyin Allah mahaliccin mu ba wa nakuna minal mu'minin za mu kasance daga cikin bayan Allah masu imani Allah ya ce bal badalahum ma kanu yukhuna min qabl a abinda suka zamanto gabanin nan tun duniya suna boyewa ya bayyana gare su walau ruddu la adu limanuhu anhu da an maida su duniya da sun sake komawa ga abinda aka hana su aikatawa inna mulakadibun Allah ya ce ƙarya suke ba za su gyara ba mutum nawa zai sakaci da rayuwar shi Allah ya kama shi kaga ya gyaru cikin kamun da Allah ya mashi gyararri yana warwarewa kawai sai koma shigantaka ko ba haka bane dama halin da adam karbi da mutum da halin shi to saboda haka ba za a maido duk wanda ya riga ya mutu ba za ko ya nema a maido shi duniya ba za a maido shi ba kanka je kana rabbir ji'un la'alli amalu salihan fi ma taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun mutunna Allah a maido ni duniya to ma maido ni duniya na fatan zan yi aiki mai kyau cikin abin da na baro duniya Allah ya ce bari wannan magana ce da kake faɗi kawai shike na an tahi duk wanda ya mutu ba ya dawowa kuma Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ku ciyar kudin da Allah ya baku ku yi ta aikin Allah da su ku yi ta ciyarwa ku ciyar da iyalinku ku ci da kanku ku ciyar da talakawa ku taimakin mabukata ku taimaki makwabtanku ku wanda yake da bukata a bashi tun kafin mutuwa ta zo madayanku ya zangi cewa a ƙara mai lokaci me yasa za a ƙara mai lokaci saboda ya sadaka da wannan kudin ba a sadaka in yi sadaka da wannan kudin wa akun minas salihin in zama to daga cikin bayan Allah na gari ya Allah ta'ala ya ce walan yukhira Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah ta'ala ya ce a shi Allah bai jinkirta ma kowace rai wadda ajalin ta yazo mata shikenan inda ajali ya zo shi kenan ba jinkiri la ya sakhiru na sa'a wa la ya staqadimun da haka nan ma Allah ya ce annahum la yarji'una mana babu hanya da mutum zai dawowa bayan Allah ya kama shi ya halaka shi bayan Allah ya kama shi da azaba da haka waɗanda ake ma magana da wannan aya su kiyaye Allah subhanahu wataala su kiyayi dagewa akan aikata abinda Allah subhanahu wataala baya so sai kaga hallaka ta zo su bada cikinta idan kuma hallaka ta zo suka bada a cikinta to dauke ta bayan yiwa yake nan ta riga ta tabbata kamar yadda Allah ya ce alam yaro kama lakna qablahum min al-quruni annahum ilaihim la yarji'un shin basu ga mun halakar da al'ummomi da dama ba gabanin su ba waɗannan al'ummomin sun tafi ba ba za su ƙara dawowa ba ko ba haka ba an ta yake nan ba a dawowa Eh, duniya mutu- ita mutuwa dama ta hiya ce ba dawowa kana kallon wato kamannin mutum kamar kana ka haka sai kaga ya bace ma wata rana sai an gwada ka ce "Kaf, ni yadda nake tunanin shi ma ba haka nan bane in ka ga hoton shi ya tafi ya zagonye zai koma ƙasa shikenan kai ma haka nan wata rana kai ma za ka mutu ka zagonyen ka koma ƙasa in ka tafi ba dawowa to da ka tun ba tafi ba a gyara a kula da ibada a kula da alaka da Allah subhanahu wataala da biyayya ga Allah da biyayya ga ma'aiki shine abin da zai amfanin ka kawai Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya ce hatta idza futihat yajuju wa majuju wa hum min kulli hadabin yansilu ana nan ana nan Allah subhanahu wataala ya ce mutane suna kan me suna ba daidai ba wannan tsawatarwa ce Allah yake mu mutane tsawatarwa ce kan mutane su dage da tsayuwa akan aikata sabo akan aikata kafirci cewa ainihi wato an kusa a bude ya juju da majuju su kuma ya juju da majuju kabila ce guda biyu masu girma daga cikin 'yan adam mutane ne amma Allah yi su da wata irin halitta daban kuma zilkarnaini ya yi zamani da su hayyak masu katanga aka zo aka ce mai ya zilkarnaini inna ya juja wa ma juja mufsiduna filar قال نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة أكتي يا كيز القرنين للي بياجوز وماجوز ما سبناني أدولان قصة muna son mu taimaka maka akan kasa wata katanga tsakaninmu da su qala ce ma makanni fi rabbi khay fa'inuni bi quwwati naj'al bainakum wa bainahum radima yace abinda Allah ya bani yafi wanda ya baku saraka ni Allah ya bani ni sarki ne kun mawadaci ne bani bukatu abinda nake so ku zo a kama kawai kar ku bani komi ku talakawa ne aiki ne zalimu ku kuna talakawa na sai kun bani kudi in muku aiki ni za nisa kudi a yaki ƙasa na da kudi ko dala ba ku badawa domin ƙasa na da kudi ba sai an karba ga talakawa ba ku zo a yi maku aiki ma makanni fi rabbi fa'iru ne bi kowa aja'al bainakum wa bainahum radma ku dai ku taimake ni da ƙarfinku in sa katanga tsakaninku da su shikenan kun bar tsoron su ba za su yi tsallako wannan katanga ba a tuni zubar alhadidi hatta idza sawa baina as-sadafayn qala anfuq حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا وما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا تذل قرنين يا مسكة غاربي lokacin da aka kawo mai kukan cewa suna banna a doron ƙasa to haka ma ita katangar ba za ta roshe ba sai ƙarshen duniya sai duniya ta zo ƙarshe wannan katangar za ta buɗewa su yi to zuwa ga mutane a cikin wannan hali nasu a cikin wannan sifa tasu wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗe ta za su yi to kowane waje duk wuri wanda yake da tudu to za su ƙetare wannan tudun su zo shine alhadab hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju Allah ya ce har lokacin da aka bude ya'juju da ma'juju wa hum kuma su ya'juju da ma'juju na min kulli hadabin daga dukkan wani tudu yansilu da zaka suna ta gaugawa suna sauri suna ta sauri wannan ya nuna suna da yawa kenan gaugawarsu a doron kasa din nan yana nuna suna da yawa ko dai su da kansu ko kuma da ikon da Allah subhanahu wataala ya ba su na yin abubuwa da yawa wanda Allah subhanahu wataala ya ba su sabubban da za su kawo masu nesa kusa wanda Allah ya ba su wasu sabubba waɗanda za su sauƙaƙa masu duk wani abu mai wahala cewa ba idan suka zo za su yi ƙarhin mutane za su ɗaukaka a kan mutane nan duniya kuma babu wanda ya sai tunkari su sun yi ƙarfin kowa babu mai iya faɗa da su sai lokacin da Allah ya dakatar da ƙarfin nasu kasan komi yana da iyaka inna ma al'usri yusra fa inna ma al'usri yusra duk tare da wuya akwai sauki duk tare da wuya akwai sauki sai ya Allahu ba da usrin yusra da sannan Allah zai sanya sauki bayan wuya babu abin da yake dawama sai sarauta Allah Eh, da abin da ka sani mai wucewa ne Allah ya nuna mana wucewa kowace wahala a nan duniya kuma haka mun yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa qataraba alwadul haqq alkawarin Allah na gaskiya ya yi kusa mana ranar alkiyama wadda Allah subhanahu wataala ya yi alkawari da zuwa ranar alkiyama kuma alkawarin Allah gaskiya ne inna wa'ada Allah ya haƙƙo lalle alkawarin Allah gaskiya ne a cikin wannan rana Allah subhanahu wataala ya ce fa idza hiya shakhisatun sai ga ta ta duka wace ce absarul ladina kafaru mana idanu waɗanda suka bar da sun yi kurukuru kama gumaka ido ya rena fata khashi'atan absaruhum tarhaqum dhilla yawa idanun su duk sun kaskanta mana fuskokin su duk sun wulakanta kuma wulakanci ya zo ya rufe su abinda zai faruwa gare su kenan a wannan lana fa idha hiya shakhisatun abisaru alladhina kafaru mana wannan rana zaka ga idanun kafirai duk sun duka gaba daya sun yi kurukuru sun rena fata saboda tsananin mi tashin hankali saboda tsananin bala'in da ke akwai wannan rana mi ban tsoro da fargabar da take mi tada hankali wannan rana wanda dan adam bai taba ganin irin ta ba kuma daga nan ba zai kara ganin irin ta ba da abinda suka zamanto da abinda suka zamanto suna aikatawa na yi ne laifuka da zunubai shi yasa duk za su saboda sun san ko suwa ne ne su sun san ba su rayu akan da'a ga Allah ba ba su rayu akan da'a ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ranar alkiyama za su yi ta mi za su yi ta cewa ya wailana ya wailana wa yomo yokan ma'ana za su yi ta kira ma kansu bone da bala'i da halaka da nadama da asara akan abin da ya riga ya wuce suna cewa ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha lalle mun kasance a cikin rabkana daga wannan ranar ana daga wannan ranar ta alkiyama mun manta da ita gaba daya ba mu sanya ta cikin lissafi ko ne zai na mana maganar kiyama sai mu ce da Allah ba ta zo ba ka bar mu kawo ne ba ta zo ba sai sai ana magana ana haraka ana shagali ga wani magana alkiyama ka ce wani alkiyama daɗin da ke akwai ya wannan bar har yanzu kabar mu yi shagalinmu kawai ba sallah ba salaki ba kiyayewa ba kyautata ma iyaye ba kyautata ma iyali ba kula da kowa ba shagalin duniya kawai akai an manta da lahira gaba daya saboda haka ba mu gushe ba mun dirmiya mun mai da hankalinmu a cikin rayuwar duniya kawai a cikin shagalin duniya muna ta jin daɗi muna morewa har mi an mutuwa ta zo ta same mu muna cikin irin wannan kuma ga mu mun zuwa alkiyama kaji da a ce akwai wani wanda zai mutuwa saboda bakin ciki saboda nadama da sun mutu da a ce bakin ciki ko nadama yana kashe mutum a ranar alkiyama da sun mutu saboda bakin cikin nasu ba irin bakin cikin duk da kake tunani bane duk wata nadama duk ta wuce wata nadama da ta wuce irin wanda suke yi domin tasa ta ƙarshe ce na dama ce wadda daga ita babu wata an zo ƙarshe ne ai aski ne ya zo mi ta zo gaban goshi ya riga an kare ke aski an zo daidai an zo ƙarshe kawai sai su taimakan su balkun na zalimi mun kasance a zalimai bari wannan magana mu a zalimai ne mana sun yarda da su a zalimai kuma sun yarda da adalcin Allah a cikinsu to a lokacin nan Allah subhanahu wataala zai ba da umarni da su ya zuwa wuta su da duk abin da suke bauta ma Allah subhanahu wataala zai ce wa innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Allah subhanahu wataala ya kare mu daga jahannama Amin.
da mala'inta da sharrinta gaba daya Amin.
da kai mu aljanna ka ba mu ni'imar ta da rahmar ta ya Allah Amin.
abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yabe mana Allah ka tsare mu.
Amin.
yana ce wai idan idan idan an samu gawa ya hukuncin wato jinkirta jinkirta ka- jinkir- jinkirta kai ta a makabarta ya ce wasu wani lokacin don mutumin da ya rasu ran alhamis sai a ce sai ran juma'a za a- za a zara shi wai wato idan an kai an jinkirta sai ran juma'a kin zai samu ladan na na falalar na juma'a ko kuma wanda ya- ya ya rasu me yake suna ra juma'a an ka jinkirta kai shi sai ra a- a- ra- ra- ra asabar zai yi asarar wannan ladan ne na na an jinkirta
yana tambaya me hukuncin jinkirta wato kai gawa makwancinta baya da kyawu baya da kyawu musulunci bai yarda ba da jinkirta wato kai gawa a bar ta ta mutu yau a ce sai gobe baya da kyawu addinin musulunci bai ba mu wannan damar ba saboda haka mu bari na'am
malam yace idan idan aka ce ayi salatu annabi sallallahu alaihi wasallam 11 yace da wannan lafazi za a yi
da duk lafazin da kake so ai ba dole sai an yi goma sha ɗaya ya ce da aka ce ai salati sha ɗaya ga annabi wanda wani lafazi za a yi da wanda kake iyawa ai ba dole sai an yi sha ɗaya ɗin ba in kayi guda ma ya yi in kayi guda biyu kayan shi wancan wanda za a yin gajere kai ka tsaya kana yin dogo ko guda ɗaya kai ya ishe ka addu'a ne ce ake ake neman mi addu'a ta samu mai karɓuwa wurin Allah a ƙara da salati ga manzo Allah Sallallahu alaihi wasallam.
na'am
yace wai wannan ayata alkur'an da an kace wawarsa Sulaiman da Dawun Dawuda da kuma magana na umma na Aisha da tace ba a gadan annabawa ko ya ya ne magana suke
ya ce wai da Allah ya ce warisa Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu ya gaji annabi Dawuda da kuma inda Aisha ta ce hadisin da aka rawaito cewa annaba ba a gadon su wai ai ba sabani tsakanin can annabawa ne wanda har yanzu Allah bai riha annabta ba nan kuma ka gaya mana wa zai zama annabi bayan manzo Allah kuma shi Allah can da yake magana yana nihin gadon ilimi ne annabi Sulemani ya gaji mi ya gaji ilimin baban shi kuma ya gaji annabta shi ma annabi ne. to bayan manzo Allah waye annabi kuma Allah ya ce ma kana Muhammadun aba adamir rijali kaje can ba gadon kudi ne ake magana Na'am.
bare ka ce nan to dan me ba a yi shi ba ta ana magana gado ne na mi gado na ilimi da annabta nan kuma ana maganan gadon kudi hawa na'am
yace malam malam Zul- zulkar zulkarnain shin wai ce a wani sashen kasa yayi rayuwarsa
wai na zulkarne ne ya rayu wani sashe ne wasu suna cewa gabaci ne wasu kuma suna cewa ya rayu a arewa maso gabas Allah ta'ala alam ba wai ba wani fa'ida ka san ina ya rayu kuma ya rayu zuwa za ka yi wurin amma dai cikin kisoshi ana ba da labarin wuraren da ya rayu saboda haka kenan a mahimmancin abin da ake so ka sani cikin rayuwar shi shine ka san irin shugabanci da adalci da yi da yawo da yi na duniya na karantarwa da kuma yi taimakon talakawan shi na'am
kenan akwai wani yana gayyatar gayyatar tsaron aurensa ya ce kusan bulanjiri gawo amma dai ba a san kowa ne ba kuma yana roƙon addu'a
da wani yana barin addu'a cewa za a ɗauran auren shi gobe yana ga ko kowa da yake bai hudi ba amma da ya ce yana gayyatar mutane zuwa ɗauran aure wajen bulanjeri ta gawo raka wanda ya samu dama gobe je bakin bulanjeri bai ga kowa ba shi kenan ya sauke tun da bai gaya wa mutane yaushe ba ne ha? kenan kun san da magana ba sai ka waɗa mutane ranar ba na'am ba matsala in ka je baka samu daura arewa sai ka samu wuri da ka tafi
ya yi bai haɗi zuwa mu gaisa. yau sai addu'o'i daban-daban na Ba Allah biya mu.
jarabar Amin.
kira sallah akwai bayan Allah da yawa da suke bara addu'a a wusa bukatunsu da dama Allah ta'ala ya biya musu Allah ya shahi masa hawayinsu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lafiya Amin.
Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah subhanahu wata'ala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Amin.
Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya daukaka da kawo mana ƙarshen duk wata wahala da muke fama da ita Amin.
Allah ka shirya mana matasanmu da 'ya'yanmu samarinsu da 'yan matansu kankaransu da manyansu ya Allah Amin.
Allah ka dora su basu tafarki na kwarai Amin.
ka ba su aiki da ilimin da za su kawo ma addininmu da ƙasarmu da al'ummarmu ci gaba ya Allah Allah duk wani abu na ci ba Allah ka raba matasanmu da shi ya Allah duk wani abu na lalacewa Allah ka raba matasanmu da shi Amin.
Allah ka raba mu da zalunci Amin.
ka raba mu da cuta Amin.
Allah ka raba mu da kaskanci Amin.
Allah ka raba mu da zalunci Amin.
Allah ka raba mu da zalunci ya Allah Allah ka raba mu da kafirci da munafurci ka raba mu da shirka ka raba mu da mugayen halaye ya Allah Amin.
Allah ka raba mu da jahilci Allah ka dauke mana jahilci Allah ka dauke mana jahilci Allah ka samu nesa da jahilci ya Allah Amin.
akwai bayan Allah da yawa waɗanda daga nesa suke baran addu'a suna wasu ƙasashe akan wasu bukatunsu Allah subhanahu wataala ya biya musu Amin.
wasu suna cikin matsaloli suna baran addu'a Allah subhanahu wataala ya masu maganin su Amin.
wasu kuma suna baran addu'a ga makusantansu iyayensu Allah ta'ala ya ba su lafiya wanda bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya yana kusa ko yana nisa yana tare da mu ko ba ya tare da mu Allah ka ba shi lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa su mu huta hada mu da su gida aljanna Allah ka kara musulmi haɗin kai Allah ka sa musulmi mu zamanto tsintsiya madaurin ki daya Allah ka sa mu zamanto dunkulallu ya Allah a wuri guda ɗaya masu kamna juna masu son juna ya Allah Allah ka tabbatar mana da haka a rayuwar mu ya Allah Allah ka cika mana burin mu ya Allah Allah ka kara musulunci daukaka ka kara makafirci wacewa da tarbatsewa ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah subhanahu wata'ala ka saka musu da alkhairi masu ɗauka da masu sa dukiyarsu da masu shimfiɗa da masu kawo shayi da ruwa da duk wanda yake kawo gudun moshi da wanda yake zuwa ya zanna nan ma Allah ta'ala ka saka mu kowa da alkhairi da masu tsaron motoci da motunan mutane ya Allah Allah ka taimaki kowa ya Allah ka raba mu kowa asiri ya Allah Allah ka shahi mu kowa hawayen shi ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Amin.